ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi barkanmu da wannan sahiya ta juma'a da fatan wa cikin koshin lafiya alhamdulillah wannan rana ta dace da ranar da wato muke haduwa kowane mako tare da babban malaminmu Ustaz Abdulmalik wanda wannan hujjan sananne ne ga dukkanin jama'a musamman da suke bibiyar shafe da wannan lokaci ga dalibai da kuma makamantansu yau juma'a ya dace da bakwai ga watan bakwai kenan hijira annabi alaihi salatu wassalam 1442 wanda ya dace da wato 19 ga watan biyu a miladiya kenan 2021 yau insha Allah akwai sabon mawdu'i da malam zai tauna muna daidai wannan lokaci amma kafin nan wancan sati akwai wato an tattauna akan mawdu'i albahtul ilmi kenan za a karasa wannan mawdu'in daga nan kuma malam zai shiga a cikin sabon mawdu'i mai taken wato haqqul quwwa da kuma wa quwwatul haqq haqqul quwwa wa quwwatul haqq na barku da malam kenan da yake mu riga mun ci minti kusan hudu haka a cikin lokacin malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai bonferai kamar yadda muka sani dukan ran juma'a daga karfe tara zuwa goma muna gabatar da darasi ga ‘yan uwa. to kamar haka ne Allah subhanahu wa ta'ala a yau ya ba mu iko da dama ta haɗuwa da ku domin gabatar da nasiha ga kawunanmu gaba ɗaya. Ka satin da ya gabata mun tattauna ne akan maudu'i na wato albahfil ilmi yadda ake bincike na ilmi da nau'ukansa kamar yadda bayanai suka gabata. To wannan satin kuma da yarda Allah subhanahu wa ta'ala muna son mu tattauna akan wato haqqul quwwa da quwwatul haqq ko quwwatul haqq wa haqqul quwwa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar yanzu nan Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makominmu da mu da ku gaba ɗaya. Malam satin da ya gabata mun tattauna akan bahsul ilmi mun zo ta gaba mai muhimmanci sai lokaci ya muna halinsa. To da yake dama mun san lokacin namu takaitacce ne muna gabatar da abubuwan da su ne mafi muhimmanci domin ba za a iya faɗar komai da komai ba. Mun zo akan wato aghrab al-bahsul ilmi ko kuma aghrab ta'lif. kamar da waɗansu suke faɗan su mi yasa ɗan adam yake yin bincike to da yake mun faɗi shi bincike abu ne wanda matsalab ne zati kai kanka kana buƙatar ka samu ilmi sannan kuma matsalab usari ko wace fami wanda yake tana son ci gaba tana buƙatar ma'ilimta a cikinta haka matsalab ne na gari kowane gari ana buƙatar ma'ilimta matsalab ne na jiha kowace jiha tana buƙatar ma'ilimta matsalab ne na ƙasa kowace ƙasa tana buƙatar ma'ilimta matsalab ne na duniya domin duniya ana buƙatar masu ilimi to daga ciki sai mu ɗauko zuwa ga al'aghrab azzatiyya waɗanda shi wanda su wanda zai yi abinda ake kira da larabci nuqtatul intilaq wurin da za a tashi ana yin bincike saboda abubuwa da dama amma dai mafi fitowa a fili ko waɗanda suka fi maimaituwa na farko daga cikinsu yana yiwa su haɗu yana yiwa ɗaya daga cikinsu na farko akwai abin da suke kira alibtikar shine ka kirkira wani abu sabo musamman a babi na istinbati ka zo da wata ma'ana ko wata mas'ala ko wani hukunci to sannan kuma ba wajibi bane dole sai ka zo da abu sabo a'a shi abin da ake bukata ga bincike amfani sannan daga ciki ana bukatar wani lokaci mutum zai bincike don al-ikhtisar shine takaitawa wani malami ya yi littafi mai mujalladi goma ko sha biyar sai mutum ya yi maido shi mujalladi biyu yadda zai sauƙaƙa ma ɗaliban ilimi amfani da shi wani lokaci kuma ana yin bincike littasih saboda gyara wani abu tana yiwa waɗansu wani malami ya yi littafi ya yi kuskure ko waɗansu malamai sun yi kuskure da kyakkyawan niyya ba dan kaskanta wannan malamin ba ko ba haka ba a'a saboda biyan haƙi na ilimi ina fata an fahimci ne akwai wanda zaka iske ya dauko ya tattaro da tafan wani malami saboda ya nuna kurakuran shi dan ya nuna shi ma yayi bincike kaga yanzu akwai dai da littafi akhta ibnu taymiya kurakuran ibnu taymiya wai shi kawai abin da yake gani yayi ne saboda ya nuna ga kurakuran ibnu taymiya a san yayi karatu to wannan yana daga cikin abin nan kurakurai za ka yi ne don Allah kuma ba dole bane sai ka faɗi sunan malami ɗauko matsalolin ka yi bayanin su ba dole sai ka ce akhta idin wane ba to saboda shi ibnu taymiya malami ne ya shahara to shi ko ta nan yake son ya samu suna wannan kuma ba za a samu nasara ba duniya da lahira in ba a tuba ba sannan kuma ana yin bincike suka ce littartib akwai mas'ala cikin wani littafi ko ɗansu littattafai ta kasance mu ba asara sai kai bincike don ka yi tartibin ta ko wani malami ya littafi akan babu tsari sai ka tsara shi ko yayi tsari akan aqida kai ko kana son ka tsara shi akan fiqhu kamar za ga wani malami yayi littafin hadisi ya kawo hadisai na wane da wane da wane da wane to wani malami sai ya koma tunda in an dauki ruwat yana yiwa hadisi yayi bayani kan aqida hadisi yayi bayani kan kaza hadisi sai aka dauko riwayoyin an kalli shi rawi to wani ciko sai shi dauki fiqhu sai shi kamar yadda ibnu hajar al-asqalani cikin bulughul maram ba tare da ya hankalta ma hadisan rawi ba ya hankalta ma hukumce hukumcin da ke cikin hadisi domin zaka iske wannan shine bambanci tsakanin littattafan hadisi galibi da littattafan wato abin nan duk da yake wadansu malamai zaka iske sun yi ahadithul ahkam irin su ibnu daqiq al-eid sun dauko hadisan da suke da alaka da hukumce hukumci almuhimmu dai wannan ya danganta daga shi mai yi to duk yadda zaka yi musamman ɗaliban da suke son su yi ibtika kada mutum ya ce a'a shi dole sai ya zo da abu sabo kuma yana da kyau mutum ya gane cewa waɗanda suka gabace mu da suka yi littattafai ka bar musu matsayinsu ina fatan ana fahimta ta ko da ka zo da wani abu sabo ba shi ke nuna cewa ba kafi mutane ilmi ibnu malik da ya yi alfiya akwai ibnu mu'ti ya riga shi yin alfiya cikin ilmin nahw da ibnu malik ya zo bai rena ibnu mu'ti ba yace wa huwa wa to bi sabqin ha'izun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila والله يقضي بحبات وافرة لي وله في درجات الآخرة yace wa huwa shi ibnu mu'ti duk da yake ibnu malik ya yabi alfiyarsa don saboda mafi yawancin wanda zai fara abu sai ka gano inda shi aka rago shi ko inda ya ragu ko inda ya bar wani abu tana yiwa ba dan bai san shi ba saboda tana yiwa shine ya fara ko bai samu dama ba sai ibnu malik ya ce wa huwa fa'iqatan alfiyat ibnu mu'ti ita alfiya ta ta ta ibnu mu'ti alfiya littafi ne wanda yake dauki baiti dubu ko fiye da abin da yafi hakan ga shine alfu kenan yace wa huwa shi ibnu mu'ti bi sabqin yana da gabaci haizun tafdila ma'ana ya samu daukaka a kaina mustaujibun sana'iyal jamila wa ya cancanci in yi mishi yabo wanda yake mai kyau nagari amma wallahu yaqdi bihi batin wafira Allah shi zai biyan bukatocin mu gaba daya li walahu fi darajatil akhirah wafira shine cikakke wato li walahu fi darajatil akhirah dani da shi a ranar lahira wanga shine hanya ta magabata mutum ba zai dauko fa'ida ga wani malami ba kuma ya daina shi kuma malami ba ana kallon kurakuran shi bane a'a ana kallon aikin sama yawa yanzu misali mutumin da ya littafi goma sha biyar to don ka gano kuskuren shi uku ko hudu to kai ka yi littafi goma sha biyar a gani kai nawa za a samu ina fata ana fahimta ta hatta da hariri cikin mukamarsa da ya zo ya yi littafi mukama wadda malamai sun santa akwai mukamatul hamadani akwai mukamatul hariri hariri ba shi ne fara yin mukama a duniya ba hamadani shi fara yin mukama amma da hariri ya zo sai ya ga cewa lalle tabbas duk yadda zai yin mukama ko ta limka ta hamazani so nawa wajen kyau amma kuma wannan fannin ga wanda ya kirkira shi kenan dole sai an bashi matsayin shi sai yake cewa wa illam yudriku dhali' sha'wa dhali' duk da yake ad-dhali'u an gane ko malaman zauri suke cewa gurmun jaki wa illam yudrik ko da bai cimma ba sha'wa dhali' wato fagen nan na ingarmar doki ma'ana shi hariri ya kamanta kanshi kamar gurmun jaki da mai tahiya shi na abin nan dingirisa an gane ko shi kuma hamazani shine a azzare ingarman doki wanda in ya kama hanya wato yana gudu sosai sai ya kawo ɗansu baitutuka na wani mutum da yake son wata yarinya to yarinyar dama soyayya tana haɗuwa da matsaloli ba a son ya aure ta to hana auren da aka yi ita abin sai ya kama ta sai ta yi kuka to da ta yi kuka sai labari ya zo mishi to sai ya yi kuka to amma duk da haka sai ya ga an rago shi sai yace falau qabla mabkaha bakaitu sababatan bi su'da shafaitu an-nafsa qabla at-tanaddumi walakin bakat qabli fahayyaja lil buka bukaha fa qultu al-fadl lil mutaqaddimi yace falau qabla mabkaha da dai kafin ta yi kuka bakaitu sababatan ni yi kuka saboda kauna yace shafaitu nafsa qabla tanaddumi da na warkar da rayuwata an gane ko raina daga nadama walakin sai dai kash bakat qabli tayi kuka gabana an gane ko fahayyaja li fahayyaja li bukaha fahayyaja li bukaha wato sai kukanta ya motsar da kukana fahayyaja li bukaha fa qultu al-fadl lil mutaqaddimi an gane ko wato fa hayyaja lil buka bukaha wato bukaha su kukanta hayyaja shi ya motsar da buka nan kuka fa qultu al fadl lil mutaqaddimi nace a a wanda ya gabata ya samu tsira domin kaga wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mai binciken ilimi yana fahimta irin waɗannan abubuwa duk binciken da zaka yi a duniya ba kai kan rubuta littattafan da maraji' da masagir da kai amfani da su ba to amma sai kaga mutum ya yi bincike ya samu wani diplom ya manta da waɗanda suka rubuta littattafan da ya yi bincike kansu wanda yana daga cikin naqs musamman a kasashen mu na Afirka da kasashen musulmi wanda za ga mutum yana tinkaho da diplom kinsa ya manta cewa bisa wato amfanin waɗansu na ya kai ga wannan matsayi Allah ya taimake mu to yanzu sai mu zo yadda ake tsara bahasi a gurguje kafiyatul bahas bahasi yana da matakai da khutuwatul bahas ba za mu tsawaita lokaci akan su dan ba maudu'in mu bane shine cewa bahasi yana buƙatar alal aqal abubuwa guda biyu kafin a fara na farko al'unwan menene wace mas'ala ce za ka yi bincike a kanta ɗai kenan na biyu jam'ul madda an gane ko ka haɗa madda wadda za ka amfani da ita idan kana son bincike maka sauki kafin ma in an yi itimadi kamar in an yadda da binciken da za ka yi a jami'a to ka yi ƙoƙarin yin a jami'a ne in ba a jami'a ba ne an tahur sai ka wato kana da dama shine an tahur kai kai ka san yadda zaka tsatsarawa sai ka jam'ul madda ka nemi littattafai manya wanda suke magana kan wannan kana cicciro abubuwan da suke da alaka da binciken ka daga nan sai a shiga zuwa muqaddima in an yi muqaddima sannan a zo a yi binciken a ƙarshe kuma a kawo masadir da kuma nata'ish wannan shine hanya dai wadda take an fi binta a tsari na bincike na ilimi to wajen neman unwani ana samun matsala zaka iske ɗalibi ya ɗauki wani unwani mai faɗi shi yasa a jami'a ake sawar malaman da suke kula da yadda ake zaben bahasi lokacin da muna libya akwai wani malami ana kiransa profesa ne na ilam ana kiransa abdul ati duk da yake abdul ati daga cikin sunayen allah babu al ati ko ba haka ba sannan kuma a larabci ma kuskure don ba babu ata da larabci sai dai a'ata yu'ti ko da ma a larabci ya kamata a ce abdul mu'ti ko ba haka ba to amma dai shi Abdul'afi kasan Laraba zaka iske suna sun yi saka sunaye wani lokaci su kansu ba tare da sun hankalta ba dan mutane suna ganin kamar sunayen Laraba ba kuskure cikin su sannan shi al-mu'ti bai daga cikin sunayen Allah wanda za a cewa ga wani nasi wanda ya tabbatar da shi iya sani da to shi wannan professor shi aka ba kula da bincike saboda malami na ya san i'lam sai wani ɗalibin ilimi idan ka ɗauko bahasin da zaka bincike tunda a sanar rabi'a ana bincike a magister ana bincike a doctora ana bincike sai wani ɗalibi idan kuka rubuto zai tattaro anawinikin da kuka kawo sai ce wane ne ya zaɓe kamar suna na wane na zaɓe unwani kaza sai ya ce to wannan binciken da ka ɗauka ya dace gaban ɗalibai ya nuna kuma ga abin da ya sa saboda ana koya muna ne idan kuma bai dace ba sai ya nuna maka bai dace ba saboda illa kaza illa kaza saboda mu gane to wani daga cikin ɗalibai sai ya rubuto bahasin shi mashakilul muslimina abdulaziz da ya kai gare shi sai ɗauka ya ce ɗalibi kaza kaza ya ɗauki bahasi mashakilul musulmina eh an ce mashakilul musulmina mushkilan musulmai to bahasin kaga na farko ba a faɗin mushkilolin musulmi ba a wani ƙarni tun da ƙarni tun daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo har zuwa yanzu ƙarni kusan goma sha nawa kaga bai faɗi bai faɗi wani yanki ba misali wani gari kaga bahasin yayi faɗi kwarai to shine yace yabni hadal bahas law ijtama'at ad-dunya kulluha ila an taqumu sa'a la yastati'una an yukmilu hadha al-ba'd yace yabni ya kai dana la wajtama'at ad-dunya kulluha da duniya gaba ɗaya kowa ya aje aikin shi ya shiga bincike ila an taqumu sa'a har Allah shi da duniya la yastati'una an yukmilu hadha al-ba'd ba za su iya kare wannan ga bincike ba don mushkilan musulmi ko ta gida guda sai an yi da tafai da dama balle mushkilan musulmi duniya kullum tuna da wannan kisa sai na yi dariya to kaga dai unwani sannan a zo zuwa ga muqaddima muqaddima za a fassala ta yadda za a yi bincike ka faɗi maudu'inka manhajin da za ka amfani da shi mi yasa ka zaɓi wannan maudu'in an gane ko iya abin da za ka yi za ka zo kuma ka yi alfusul da almabahis kamar yadda suke faɗa alfasul wanda kamar babi ne da fasali da mabhas na kaza na kaza na kaza da kan raba shi a ƙarshe kuma za ka zo ka faɗi na ta'ish shine mafi amfanin abin da shi bahasin ya kumsa yadda in mutum ya karanta muqaddima taka ya karanta na ta'ish kamar abin da suke kira fahimtar ga littafi zai iya fahimtar abin da binciken kai kumsa ko da bai karanta shi gaba ɗaya ba wanda yana daga cikin abin da malamai suke cewa in kana son ka fahimci littafi ko baka da damar karanta shi ka karanta muqaddima da tarihin wanda ya littafin sannan kuma ka karanta ƙarshen abin da kamar abin da littafin ya kumsa can ƙarshe abin da suke cewa preface da sauran abubuwan nan shafitir lai shafitir bayan wannan akwai abu mai muhimmanci shine nukta ta karshe kan wannan maudu'i shine al-masadir wal maraja al-masadir wal maraja saboda fadin magana babu dalili shirme ne to al-masadir wal maraja masadir daga masdar ne inda aka cirato abu marji kuma inda ake komawa an gane ko yana iya zaman tuwa kamar abin suke kira masdarul mimi kuma wasu malamai suna iya yana iya daukar zarfin zaman da zarfin al-makan al-muhimmu dai marja shine inda ake komawa akwai maganganu masu yawa kan ma'ilmta shin da masadir da maraji duka ɗaya ne koko ba ɗaya bane waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa da masadir da maraji duka abu guda ne an gane ko in an ce masdar ko an ce marja duka ɗaya ne waɗansu malamai sun tafi cewa a akwai bambanci in an ce marja shine littafi wanda ba tushe bane a ilimi amma an ce masdar shine babban littafi wanda kowa gare shi ke komawa yanzu misali in mun ka zo cikin ilimin nahau littafi na sibawaihi shine littafi na farko a tarihi wanda an san an rubuta a ilimin larabci na nahau to kenan shi yana matsayin mastar amma yanzu misali da zan kira to wata magana a wani littafi yanzu misali alfiya sai in kira ta marja saboda ita ma kanta alfiyat an kira to ta ne daga wadansu littattafai to shine suka ce ana iya bambantawa tsakanin su tsakanin masdar da marja zan dan ba da wadansu littattafai misallai saboda duniyar ilimi tana da faɗi kwarai don saboda ɗalibi ya fahimci hanya na farko misali zaka iske kowane fanni yana da manya-manyan littattafan da suke magana a kan shi yanzu misali in muka ce almashahir mutanen da sun shahara an gane ko almashahir duk da kyau sun ci ba a ce almashahir kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif mujalladi na hudu ya nuna wannan ba matsala bane kuma majma'ul lugha al-khair sun tabbatar da mashhur ana cewa mashahir an gane ko kamar yadda cikin qasida ta Ka'ab bin Zuhair amsat su'adu bi ardin ma yuballighuha illa al-itaq an-najibatul marasil kaga mursal sai a ce marasil kidan ba dole bane sai an ce mashhurin ka san ɗaliban ilimi masu bincike almashahir su ne mutane da sun shahara misali in ka dibi kamar al'alam an gane ko na imamu zarkari mutanen da suka shahara za ka iska yadda tafai a kansu sannan kuma akwai a'lam an gane ko a'lamun nisa an gane ko ko a'lamun nisa a'yanun nisa afwan na muhammad rida sannan kuma akwai mu'jamul mu'allifin mutanen da kawai suka yi rubutu su ne tattara sunayensu na doktor Umar Rida Kahala to da ne tattafan da suke bayanin mutanen da suka shahara ko a wani zamani ko a wani fanni wannan na dan bada misali ne idan muka zo misali a cikin ilmu alqira'at an gane ko akwai ghayatun nihaya fi tabaqatil qurra na Imam Ibn al-Jazari mutanen da sun ka shahara da ilimin qira'at na alqur'ani akwai tabaqatul qurra na imamu zahabi mutanen da suka shahara cikin qira'a ta alqur'ani karanta alqur'ani wannan zai taimaka maka san manya manyan malaman da suka yi ma addini aiki kafin kai zai koya maka tawadu'i dan da yawan dalibai abin da ke sa suna tunzura suna abin nan rena malamai su bu su ma karanci ilimi ba da tarihin ilimi da manya manyan malamai shi suke ganin har sun yi wani kokari sannan yanzu ba aje wannan bari mu shiga cikin wato ilmul abin nan at-tafsir ilmul tafsir tafsirin alkur'ani ka duba wato akwai tabaqat almufassirin na imam ad-dawudi akwai tabaqat almufassirin na imam suyuti ina fata an fahimce ni sannan kuma akwai abin nan tabaqat al-huffaz wal mufassirin na abdul aziz as-siryani sannan kuma akwai mu'jamul mufassirin na adil nuwayhid wanda mu'asir ne to kaga wannan zaka san manya-manyan malaman da suka yi ma alqur'ani tafsiri ina fata an fahimce ni sai mu ta cikin hadisi wanda su suna kula da shi sosai musamman saboda karbar riwaya da rashin karbar riwaya ta abin nan ta tarawi in muka duba malamai su yi littattafai masu yawa a cikin wannan fanni kuma fanni ne mai faɗi sosai in ka duba musamman imam al-bukhari yana da at-tarihul kabir sannan yana da at-tarihul awsat yana da at-tarihul saghir ina fata an fahimci ni in ka dibi yanzu imamu zahabi shi ma shi na da littattafai a cikin wannan musamman at-tarihul islami da ya rubuta ya kai kusan mujalladi 100 ina fata ana fahimta ta a tsaba da abin nan ko kun mujalladi hamsin tana yiwa tsaba ta bambanta don wani tana yiwa ga littafin ba tsaba da faɗa ba sannan kuma in muka duba imam az-zahabi yana da littafi mizanul i'tidal an gane ko yadda ake naqd na ar-rijal ibn hajar al-asqalani yana da lisanul mizan imam az-zahabi yana da tahdhib an gane al-kamal ibn hajar al-asqalani yana da tahdhib at-tahdhib to in ka diba littattafai ne wanda sanin rawi na dan bada misalai ne saboda ɗalibin ilimi mai karatun hadisi ya san wane rawi ya inganta wane rawi bai inganta ba fage ne mai yawa to haka idan muka zo cikin babi na fiqhu zaka iske an yi ayan malaman fiqhu na zamani kaza ko na mazhaba kaza zaka iske mutane suna bincike akan su in ka duba nan musamman nan Niger professor na ilmin fiqhu a Sheikh Dr. Ustad Dr. Abdullah Maiga doktoratin da ya rubuta asalin ya rubuta ta ne akan fuqaha malikiyya ya rubuta ta a ƙasar Morocco wanda yana daga cikin littattafai in kana son ka san manya-manyan malaman malikiya a kurun kaga zaka iya binciken irin waɗannan to sannan bari mu aje mu dan shiga cikin al'udaba in ka diba akwai mu'jamul abin nan ash-shi'r wa shu'ara libn qutayba ka san shu'ara an gane ko yadda abin ga sannan tabaqatu shu'ara shi ma ibn qutayba yana da wannan littafi an gane ko sannan kuma akwai mu'jamush shu'ara na imam al-marzabani imamul marzabani yana littafi mu'jamush shu'ara an gane ko imamul marzabani shine wanda littafin khasa'isul kilab ala kathirin min man labisa thiyab khasa'isul kilab wato waɗansu sifofi da karnai suka keɓanta da su ala kathirin min man labisa thiyab wanda sun fi da yawa daga cikin mutanen da sun kasa sutura kare na da amana da yawan mutane ba su da amana kare ko na talaka ne ba yadda za a yi ya bar gidan talakai kuma gidan mai kuɗi dan adam kuma ƴaƴanka in baka da arziki suna iya su guje ka su koma gidan mai kuɗi su rinka zagin ka na fata an ni kare ana ba shi karatu kamar yadda alkur'ani ya faɗa to allimuna hunna mimma allamakumullah kaga alkur'ani ya faɗi cewa ana iya sanar da dabba akwai dabbobin da suna ɗaukar ilimi su zo su yi aiki ba turawa da suka kirkiro kare police ba na fata ana fahimta ta sannan kuma alkur'ani ya nuna ana iya ɗaukar karatu har ga dabba fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adamu da ya kashe ɗaya sai Allah turo hankaka ta koya mishi yadda ake turbuɗe mutum to ala ayyati hal sannan abin nan akwai wani malami wanda yake a bilad shankit a Mauritania mu'jamu tarajim udaba shankit ya littafi na tarajim na udaba shankit sannan imam al-yaqut al-hamawi wanda yake malamin tarihi ne wanda adda mu'jam al-buldan yana da littafi mu'jam al-udaba to sannan bari mu tai wajen malaman nahawu su ma mu dan ɗebo kaɗan mu dan tsakaro in muka duba wato malamai sun yi bayani kan manya-manyan malaman nahawu kaga muna da tabaqatun nahwiyin tabaqatun nahwiyin na Abu Tib sannan kuma akwai tabaqatun nahwiyin lughawiyin wal nahwiyin an gane ko shi kuma na Jamaluddin al-Qatafi sannan kuma muna da wato littafin Imam Suyuti Bughyatul Wa'at fi tabaqati al-lughawiyin wan nuhat kenan wannan yana daga cikin abin da zai sa ka san maraja na ilimi kada ka zamanto kana magana ta ilimi haka a bankaure baka ma san inda ka dosa ba in an zo a tsarin ilimi sai a gane kai hanyar ma ilimi baka kama ba to yana da kyau mutum ya san masadir da maraji ya tattauna akan ilimi magana ta karshe akan bincike na ilimi wanda da ita zan kulle shine cewa abin da ake bukata ga ɗaliban ilimi don kayi bahasi na magister ko doctora ba shi ke nuna ka zan malami ba saboda duka mas'ala guda yanzu in kai bincike na jami'a mas'ala ɗaya kai bincike na magister mas'ala biyu kai bincike na doctora mas'ala uku to mutumin da ya karanta mas'ala uku ba shi ke nuna zan malami ba shi yasa malamai suke cewa aljami'a tukharrijul musaqqafina wal buhas wala tukharrijul ulama jami'a tana fitar da almusaqqafin wayayi an koya mai da ake bincike wal buhas da waɗanda suka yi bincike amma wala tukhrijul ulama ba ta takhrijin malamai yanzu ne ka samu hanya ta bincike in ka diba a Najeriya professor ma wanda ya wuce doctora yana zuwa wajen malamai na zaure doka ilimi mu ko yanzu mutum da yayi back sai shiga yafi karfin ma yaje wajen malamai doka ilimi kaga an samu matsala ina fata an fahimci ni dole ilimi abu ne wanda sai an dage to kaga in ban manta ba akwai wani professor ustazu doctor da ake kira Bello Mana a jami'a ta Sayi ya yi wata muhadara na saurare ta yake bayani kan ilmi cewa idan ka samu doktora yanzu na ka sirta bahisa amma yanzu na za ka shiga cikin bincike baka fara ba amma ɗaliban ilmi suka ce mutum da ya yi ɗan karatun shi na kwana biyu ɗan shekaru kaɗan ya zan shine shugaban malaman duniya gaba ɗaya to kaga wannan kuskure ne saboda an jahilci menene ilimin duk da turawa da suke ba musulmai ba mi suke cewa masu karanta su a university abdulmumuri da sauran university ce kace an ce an sanya sharshar an sanya mai karanta suwa sharshar mai bincike domin ilimi yana da alaka da bincike idan ka je da shi yasa ma malamai ba su karantarwa ba su ma son a ba su administration domin an baka administration kana cikin biro an kashe ka amma in kana cikin bincike kana karantarwa ana kawo maka matsaloli inda kai kuskure kana gyarawa nan ne kake zama musani ina fata ana fahimta ta sannan kuma dole ne daga cikin abin da kamata mu ja hankalin ɗalibai wajen bincike da alkamiyya da alkaifiyya za ka iske ɗalibai sun damu da alkamiyya yanzu a ƙasar america da irin ingila wani na jin ana wani dalibi bincike tambaya a bbc ya ce saka iske bincike a jami'a ta oxford ko a america saka iske safha 45 ne page 45 ko 48 kuma doctora ce phd amma mu ne saka iske bincike safha 100 in ba yanzu an ka dan fara rarragewa ba saboda system lmd na safa ɗari da ba wai ana son ka yi rubutu mai yawa ba ne menene za ka kawo mai amfani shi rubutu mai yawa in ga dama cikin kwana uku zai iya yin bincike mai yawa sai in ɗauko safa babi cikin binciken malam wani in ɗauko babi cikin binciken malam wani in haɗa safa dubu akwai bincike da saka iska safa ɗari biyar biyar guda biyu wani ɗari takwas takwas akwai malamin da binciken shi na doktora fasali guda abinda akwai wato fasali guda da ya zo da shi wajen munakasha ba wai duka binciken ba fa malamai sun kace to shi wanga fasalin a hidda shi ba mu iya da shi abinda an ka yi shi bayan an buga littafi mujalladi goma sha ɗaya mu'jamul qira'at ina fata ana fahimta ta a'a ba kammiya ta aka so ba fa'ida aka so shakhsiyatul bahis ta bayyana kai a gane kai kana da tacewa cikin bincike da karatu da gabatarwa da khutba da muhadara nan ne ake gane ilimi in na kal na sai in ɗauko littafin wani duk in yi ta bayani in ta sharha wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza to bayan sun faɗi wannan magana a matsayin ka na ɗalibin ilimi cikin su shin ka yarda da ra'ayin wani ko ko ka bi su ko ko ka saba ma wani to wani da ya saba ma wani daga cikin su wanne ra'ayi ka zaba kuma me yasa ka zabe shi nan ne ake gane shakhsiyatul bahis ɗalibin da ke nakal shi gabatar da muhadara ko khutba bai da wata shakhsiyya babu wani tasiri amma ana gane kana da karatu na bayan ka ɗauko ra'ayuka daban-daban ko cikin tafsiri ko cikin hadisi ko cikin fiqhu ko cikin mas'ala ta adab to a gane kai ina kake kuma me yasa ka tafi a wancan kote to nan da ake gane kai karatu muna da wani malami shi ma a kasar Libya lokacin da muka zama ana kiransa Abdullahi al-Makki wannan Abdullahi al-Makki tafsiri yake karantarwa sai sai diyana in kana so ranar da za a yi examen muna karanta wani littafi ne cikin tafsiri shine muke bi kamar bayan sharha kamar akwai littafi wanda aka tsora muqarrar ayatul ahkam na imamu sabuni yace in kana so ka zo da littafin ranar examen ko ranar kumfu ko ranar jarabawa wallahi yake ce maka babu matsala sai ka zo da littafin shi yadda yake yi sai ya kawo abin da ke cikin littafin gaba ɗaya ya ce maka mas'ala kaza malamai sun yi sabani imamu malik ya tafi kan kaza imamu abu hanifa ya tafi kan kaza imamu shafi'i ya tafi kan kaza imamu ahmad bin hanbal ya tafi kan kaza to cikin su ka zaɓi ra'ayi ɗaya wanda kake ganin ya fi ƙarfi kuma wa dalil ka bayyana me yasa ka zaɓe shi ko ka zo da littafi ka ga yanzu ya ƙare da kai to wannan shine sakafa ta ilmi wadda ta yi muna karamci muna fata Allah subhanahu wataala ya taimake mu to malam shimfiɗa ta yi tsawo amma dai duk da haka bai hana mu shiga sabon maudu'in mu maudu'i wanda zamu tattauna akan shi a yau shine haqqul quwwa da quwwatul haqq kafin mu shiga cikin magana dama muna buƙatar mu bayanin kalima kalima ta alhaqqu mi take nufi alquwwa mi take nufi wato kalima ta haqqu a larabci daga haqqa ne an gane ko yahiqqu ko yahuqqu haqqan idza sabata sun kace haqqa min babi wato daraba wa qatala in an ce daraba yadribu kenan haqqa yahiqu sannan kuma wa babi min babi qatala qatala yaqtulu kenan haqqa yahuqu to asalin in kaga fi'ili yana da shadda to asalin shi ba shadda bace daga bayani aka maida shi shadda kenan yanzu in mun ka ce daraba asluhu haqaqa ina fata an fahimce ni kenan shine asalin sa to ya hiƙu asluhu ya haƙiƙu ko ko in mun ce ya huƙu ya haƙuƙu to amma kuma sai ya zama to saboda harfi ɗaya ne a larabci sai aka yi idghamin sa shi yasa sanin babin shi dole sai ka koma cikin littattafan sarf ka koma cikin hisnul rasin fi ilmi tasrif na abdullahi gwandu baiti dubu da ya rubuta kan ilmu sarf na fata an fahimce ni da sauran littattafai da suke magana kan wannan to shi ana nufin sabata abu ya tabbata shi kuma alquwa in an kawo mishi ta'un a ƙarshe ta'ul marbuta takuri yana nufin ƙarfi diddu da'fi ina fata an fahimce ni daga ƙauya yakwa to na samu quwwa jami'in alquwa sai a ce alqiwa qiwa ayi maqafun kasra kuma ayi mata alif wadda take wato abin nan wadda take alif al-maqsura ba al-mamduda ba alqiwa sune ƙarfi kenan abinda ake nufi da haqqu shine abinda ya tabbata daga nan aka samu haƙƙi shi yasa cikin waka kalma ta haƙƙi zaka iya samun bincike fiye da ɗari biyar haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙin manzanni haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam haƙƙin iyali haƙƙin ƙasa haƙƙin dabba ba wai turawa ne suka kirkiro waɗannan abubuwa ba ina fata an fice ni cikin haƙƙoƙin dabbobi ma sai ka shiga cikin dabbobin da adda yawa kaga misali haƙƙin kaza haƙƙin kaza haƙƙin annabawa ta wani fanni haƙƙi kaza haƙƙi na bada kariya haƙƙi na rike abin da suke akan shi da'awa yin hankuri akan abin da suka zo da shi bincike yana da yawa malam to yana nufin ya tabbata alƙiwa kuma to in an ka ce haƙƙul ƙuwa haƙƙi ne wanda ƙarfi na ya bada shi akwai kuma ƙuwatul haƙƙi ƙarhin gaskiya akwai bambanci tsakanin ƙarhin wato haƙƙi na ƙarhi da kuma ƙarhi na gaskiya to wannan na kawo shi saboda abu ne wanda ya yi intishar kuma duniya ta jima cikin wannan ciwo don ciwo ne to shi ne suke kira da faransanci luwa de jungle luwa tana nufin ka'ida ko doka de jungle jungle yana nufin kunkurmin daji an gane ko kunkurmin daji shi ake kira wato abin da daji wanda yake zaka iske itace cikin shi ko kai kuwa ba a ganin ka ana iya akwai matsaloli shi ne suke ce ma kurmi to shi ake kira jungle kalima ce ta ingilishi jungle laws shine asalinsa to me ake nuhi da shi a wajen su masu karatun farsanci don saboda akwai waɗansu na bincike su ji abin nan saboda ka a koma koke guda wajen manto larabci ɗaya da muke magana shi ne suke cewa abin da ake nuhi da ita an faransai shaken fursuwa kowa shi ta kai ne kowa ya yi mai hishi shi ko kuma tute permi komi an ba da izinin a yi don a cimma biyan bukata ko ko suka ce ciye u ciye ko ka kashe ko a kashe ka kenan ko ka cimma bukatar ka ko kuma sai ka kashe kai ka cimma wato ko ko a kashe ka wajen cimma bukatar ka ko da zaka kashe waɗansu shine waɗansu masu filosofi suka ce la fin justifie les moyens ma'ana hanyar da za a kama to ta ba da dama a kai ta halatta maka in dai kana da burin da kake son ka cimma to ya halatta ma hanya kamar yadda yanzu waɗansu suke halatta ma kansu su kashe kowa saboda su cimma bukatar su a duniya a haukata wani mutum don saboda a cimma wani buri na duniya a kashe wani mutum don a cimma wani buri na duniya yadda turawa suke sayar da makamai don a ci samu kuɗi a kirkira muku yaƙi ƙasashen ku ku sai makamai saboda su su samu kuɗi ku kashe kanku da ƴaƴan ku su ku sai can su rayu su ji daɗi su tsaci arzikin ku su yadda suka ga dama kaga duk wannan yana daga alaka da shi in ka diba kuma cikin English sun kawo shi suka ce kamar in an ce wato jungle laws laws kamar an ka s domin law shine wato doka da ingilishi ko kuma duruwa suke cewa abinda ake nuhi da shi wato in an ce jungle of law eh, used to subscribe a situation ana amfani da wannan dan a nuna wata situation in which people do whatever shine mutane in an ce wato jungle laws mutane suna aikata do suna aikata so le verbe uh, faire whatever duk abinda sun ka ga dama an gane ko suna aikata duk abin da sun ka ga dama do whatever su aikata duk abin da sun ka ga dama don me they want don su kai ga abin da suke bukata koko shi ne abin da suke kamar ana kuma amfani da shi kamar wata signification wadda tana bada ita wannan ma'ana ba wato do whatever is necessary to survive shine ka aikata duk abin da kake so don kai ka rayu in kowane so shi mutu to wannan kaɗan ne na ɗan ɗan tsakuro ne da yaren ingilishi saboda akwai masu bincike ɗalibai waɗansu ma suna iya amfanuwa da wannan to yanzu mun samu haqqul quwwa da quwwatul haqq kalma ta al haqq tana nufin abin da ya tabbata to amma anan zan dan kawo wani dan mas'ala tana da alaka da alqur'ani saboda dalibin ilimi wani lokaci zai iya cin masa ya rasa ina gabas ina yamma alqur'ani a cikin suratul anfal Allah subhanahu wata'ala yake cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al mauti wa hum yanzurun wa idh ya'idukum Allahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al kafirin li yuhiqqa al haqqa wa yubtila al batila walau kariha al mujrimun da ana zancin yakin badar ne musulmi sun fita ba cikin shiri ba kuma Allah ya musu alƙawarin za su samu ɗaya daga ciki ko fatake ko kuma masu yaƙi shine za su shauka masu kaya kenan masu yaƙi waɗanda suke ɗauke da takubbai Abu Sufyan ya je ya tsira da Ir na Quraysh su ko sun tafi sai suka yi karo da mutanen Makka an haɗu tun fito su kare tun da sun fatake yan kasuwa ba su ɗauke da makamai yanzu sosai Allah subhanahu wataala yake bada labari duk da yake waɗansu musulmi ba su a yi wannan karo ba dama yana yiwa abu baka jin daɗin shi amma yana da amfani yaro bai son zuwa makaranta amma bai san amfanin shi bane mutum bai son ya wahala amma kuma in ya wahala ƴaƴan shi suna iya su ci nasara abinda dan Afirka bai so sai dai shi ya ci daɗi yan baya in su zo su sha wahala sai Allah ya ce li yuhiqqal haqqa wa yuridu Allah Allah yana son an yuhiqqal haqqa ya tabbatar da al haqqa to kage an ce al haqqa da larabci tabbata shine abin da ya tabbata to kuma an ce Allah yana son ya tabbatar da abin da a tabbace ina ma'ana ina fata an fice ni sannan kuma yace li yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila asalin al-batil shine abin da a ƙarya to kaga an ce li yuhiqqa al-haqqa Allah dan ya tabbatar da abin da a tabbace wa yubtila al-batil kuma Allah ya wato ƙaryatar da abin da a ƙarya dama ai ƙarya ƙarya ce kenan ba za a yi mai ta koma ƙarya ba to kaga dalibi ili wajen bincike kaka zai yi to irin waɗannan ana kiransu az-zuhur na abin da ake nufi li yuhiqqal haqqa dan Allah ya bayyanar da gaskiya ta fito baro baro wa yubtil al batila dan Allah ya bayyana ƙarya don ƙaryar dama ƙaryar ce to a wannan zaka fahimci sauran ayoyi wanda zaka ji an ce kamar Allah zai ƙara sanin wani abu kamar Allah subhanahu wataala ce wa ma ja'alna al qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula ba mu sanya ka akan al qiblat da kake ba sai dan mu san wanda zai bi munzo alhali ko ba a cewa Allah bai san wanda zai bi munzo ba ina fata an fahimci ni ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا sannan muka tayar da su lina'lama dan mu sani ba wai dan mu sani ba dan mu bayyana ne zaga ayoyi suna da irin wannan siha kada ka sa tsammani Allah zai ƙara ilimi akan wani abu a'a wal yabtali Allahu ma fi sudurikum wal yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur dan Allah li yabtali ya jarrabi ma fi qulubikum abinda ke cikin zukatanku wal yumahhisa ya tace ma fi qulubikum sannan ce wallahu alimun bi dhati sudur Allah yana da cikakken sani akan wannan sai dai don ya bayyana to yanzu mun samu quwwatul haqq da haƙƙul kuwa ƙuwatul haƙƙi shine gaskiya ya zama to ita take da ƙarfi ko da mai rauni yake da ita haƙƙul kuwa kuma haƙƙi ne na ƙarfi don ni adda ƙarfi ni adda gaskiya to nukta ta gaba sai nau'i na ƙarfi da na rauni in an ka ce ƙarfi akwai kuwa alhissiyya akwai kuwa alma'nawiyya sannan akwai kuwa alfardiyya akwai kuwa aljama'iyya akwai kuwa addakhiliyya akwai kuwa alkharijiyya shi karfi kamar da ake rarraba shi akwai kuwa alhissiyya hissiyya wadda ake gani yanzu kaga kamar makamai yanzu da ake kirkirowa a duniya makamin nukiliya jiragen sama eh waɗanda ake amfani da su don yakan mutane kuwa ce hissiyya ga ta ana gani kuma ana ba mutane tsoro da ita akwai kuma alƙuwal ma'anawiya ƙarfi wanda ba a gani shine misali ƙarfin imani yanzu gashi an fi ƙarfin musulmi ta fuskar makamai da ci gaba da technology da komi amma kuma sun fi ƙarfin duk duniya saboda su suke rike da gaskiya tsoron da aka yi ma musulunci ya fi tsoron da ake ma komai a duniya shi yasa suke kiran musulunci enemy common al'aduwul mushtarak duk kafirin duniya sun su enemy komen da musulunci a wajen su akwai kuwal fardiyya ya zamanto mutum guda yake da karfi akwai kuwal jama'iyya ya zamanto jama'a masu yawa suke da karfi yadda wadansu za su tattaru su haɗu akwai kuwa ad-dakhiliyya karfi na cikin gida akwai kuwa al-kharijiyya karfi na waje wanda za a taimako maka don saboda ka cimma burinka to duk lokacin da mutum bai fahimci wannan taksimkin ba kaga yana iya samun matsala to a gurguje um, don ba da misalai akan waɗannan kuwa guda biyu don akwai wani ɗan ƙur'ani yuna shi bai yarda da hadisi ba to bari mu shiga cikin alƙur'ani mu kawo hujjojin da ke nuna akwai ƙarfi hissi da ma'anawi Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hadid yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadid fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wal ya'lamu Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib inna Allaha qawiyyun 'aziz kaji Allah ce laqad arsalna rusulana bil bayyinat mun turo manzanni da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahum alkitab mun sabkar da littattafai tare da su wal mizan da mizani na awu na adalci ko ko mizani wanda ba a magani domin idan imani ya tsaya za a tsaya da abubuwa ko irin mizani na da wanda ake gani da ba a gani domin wato kaga abinda za a auna da kilo ko da tiya mizani na wanda ake gani yin magana kai ma mutum adalci mizani ne wanda ba a gani shi amma za ka faɗi gaskiya kan shi sai Allah ce wa anzalna alhadida mun sabkar da dutse karfe wanda yanzu a ilmi suna ganin cewa asalin sinadarin da ke ake yin karfe da shi daga cikin sama yake zuwa daga sama wasu ɗansu sinadarai suke zuwa fihi ba'sun shadidun a cikin shi akwai ba'sun karfi shadidun mai karfi kuma ko ba haka ba karfin bala'i za mu ce karfin bala'i to kaga ashe littahi da hujja su ne karfi wanda ba a gani shi ko karfe ba sai takobi ba a'a yanzu da makamman da ake yi da iraniyon da makamman da ake yi nukiliya da bindigogi da shar da kwamba shi ko da karfe ne ake sarrafa su kaka ce can ana zancen takobi na ka san wani jumurkin shi ya yi nisa sai Allah ce li yaquman nasu bil qist dan mutane su tsaye da adalci wani in ka gaya mai aya da hadisi ya yatta wani kuma a'a bai bin gaskiya sai ya ga bindiga shi yasa mutane kowa akwai abin da ke maganin shi ala ayyati hal to kaga alqur'ani ya tabbatar da akwai kuwa hissiya akwai kuwa ma'anawiyya akwai kuwa ta mutum guda akwai kuwa kuma annabi in Allah turo shi shi kadai na kafin ya samu masu imani da shi yana fardiyya kuwa ce fardiyya parce shi kadai ne yake tsaye kanta an gane ko haka in an samu wanda suka bi shi kuwa ce jama'iyya yana da kyau mu fahimci wannan kuwa kharijiyya da dakhiliya wannan shi ma akwai shi za ka iske kowane mutum yana da waɗanda yake tunanin in ta ɓaci za su iya taimako mishi daga waje munafikai lokacin da aka zo za a yakin ahzab su ne kuwa dakhiliya wanda suke taimaka maka kafin ran makka kharijiyya kuma suna jiran mutanen makka su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimce ni eh dan saboda ka san yanzu yadda zaka yi magana ƙara a bada misali da hujja kan bayan an ƙare da wani shi shiga cikin wasu bayanai can nashi eh bayan wannan idan muka zo za mu duba mu gani tun can da da da da da da da tarihin duniya ana amfani da kuwa alhissiya galibi duk annabawan da Allah ya turo duk annabawan da Allah ya turo idan ana son a yaƙi gaskiyarsu to za a yi amfani da kuwar hissiya shine wato mu muke da tattalin arzikin kuɗi da zinariya mu muke da mulki mu muke da ƙatta da ‘yan daba bayan mu da ‘yan saka su ne suka tsara suka to don haka zancen ka zo ka ce mu daga wani abin da a daidai ba mu yadda ba muna akan daidai shi yasa tun lokacin farkon duniya dan annabi adamu ya yi amfani da ƙarfinsa ina fata an fahimci ni don ya kashe ɗaya daga ciki domin an aza abu Allah ya karɓi na wancan bai karɓi na wancan ba sai ce la'aqtul naka kaga bai kalli cewa ba a'a ya koma zuwa ga Allah bibi wani laifi ne yayi Allah bai karba bai nemi gyara sai ce a'a al-aqsur naka hasara ta dauki shi zan kashe ka kaga ya amfani da al-quwwa al-hissiyya al-madiyya tun tun biyu duk al'ummomin da anka turi suna ga ba annabawa nahnu aktsaru amwalan wa auladan mu ne mun kafi ƴaƴa da da dukiya dan haka ba a wayoyin abu na kuma za su gaya maka cewa za su amfani da ƙarfinsu shi yasa kullum suke ma annabawa barazana da za su kore su daga gari Allah ce wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina kafirai sun ce ma annabawan su lanukhrijannakum min ardina za mu fitar da ku daga ƙasar mu aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo sai suka yi sai aulun nu'idannakum ba saboda su dan dan ja hankalin su aw la ta'udunna ko tana yawa dai ku dan dawo malamai suke cewa nan ala tauzi'ina domin ba lokaci guda na Allah ya kawo annabawan duniya ba da kafiran duniya an kawo ga magana a'a kowane annabi mutane su sun gaya mishi wannan kaga qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aibu wal ladina amanu ma'aka min qaryatina mutanen annabi shu'aibu sun faɗi wannan sannan qalu da illam tantahi ya lutu latakunanna min al mukhrajina kaga lutu in baka bari ba zaka fita kenan kaga ba lokaci guda ba ba wuri guda suka faɗa ba kenan nan ya kawo shi a dinkule sai ka gane yadda alqur'ani ke kawo wadansu maganganu a wani lokaci shi yasa ba adawa suka yi amfani da ƙarfinsu na tuwo da aka yi musu wa'azi Allah ya ce cikin suratul fussilat fa in aradu fa qul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud id ja'atuhum ar-rusul min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah qalu law sha'a rabbuna la anzala mala'ika fa inna bima ursiltum bihi kafirun fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa wai kana zakkuwa kana cewa aji kana cewa Allah zai yi kaza zai kaza wai man Allah ce istakbaru fil ardi sun yi girman kai a bayan ƙasa bi ghairil haqqi ba tare da haƙi ba nan an kawo shi wato litafdi'i ne ba dan saboda in mutum ya girman kai ba yana da wani haƙi ba a yin girman kai akan gaskiya sai Allah ce wa qalu suka ce man ashaddu minna quwwa wani na shi mu karfi daga cikin sai wai akwai wani mai karfi Allah ce ina awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah da ya halicce su ya yi su ƙarfi wa kanu bi ayatina yajhadu sun kasance suna fito na fito da ayoyinmu suna musun ayoyinmu Allah ce to tunda suna haka ba wai Allah nan zai zo da kanshi ba fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhab alkhizyi fil hayati ad-dunya wal adhab al-akhirati akhzawhum la yusawun Allah ce fa arsalna alaihim rihan sai muka turo musu iska sun yi amfani suna da ƙarfi ko to ga iska shi ma yana da ƙarfi rihan sarsaran malamai suka ce sarsaran mai tsananin zafi ko kuma sarsaran mai tsananin sanyi domin duk abin da ya tsanani zai cutar fi ayyamin a cikin waɗansu kwanaki na hisatin waɗanda a cike da hasara da shu'umci da Allah tashi ba da bayani cikin suratul haqqa sai ya faɗa fa amma adun fa uhli fa amma samud fa uhliku bi taghiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya an halakar da su da rihin iska sarsarin mai tsananin sanyi ko zafi atiya mai wato mai tsananin karfi sun yi amfani da atau sun yi girman kai fa atau an amrin rabbihim ko ba haka ba suna ganin su girman kai sun kai ko to sai an ka kawo ri atiya munasaba wanda bayani mai yawa ne nan ba zan iya kawo shi ba akwai maganganu da dama na tafsiri anan sai Allah ce sakharha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma an yi su kwarar sai Allah ce wato fatar alqawmu fiha sar'a inda nake so in kawo kenan za ga mutane kokkonce ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kamar kutunturen dabino ne wanda an ka zumbucike an kai katkasa da shi wani karfi gare su to dan haka an yi amfani da ita zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafirai sun yi amfani da wannan karfi alquwwal hissiyya sun nuna manzo ba wata mutun na ba bai da wata kima bai da wata daraja sannan sun nuna cewa mutanen shi ba su da karfi Allah ma ya faɗi wannan wadkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard an raunana ku a bayan kasa na fata ku ce har lokacin da masu habbansa sun kai hijira a Habasha tunda hijira ta farko Habasha ne hijira ta biyu Habasha ta uku ce akai Madina nan kasar Ethiopia ko tsakanin Eritrea da Ethiopia shi ne Habasha da suka zo Quraishawa suka tura abin nan rashawa a je a maido su da aka zo inda Najashi ɗaya daga cikin sahabbai ya tashi shi zai magana Ja'far bin Abi Talib da ya tashi ya ce yi bayanin ku su waɗanda sun yi nasu shi ko zai da shi daga cikin abin da ya faɗa Allah ya turo muna annabi wa ya'kulul qawiyyu min ad-da'if alkawiyu mai ƙarhi ya akulu yana can adda'ifa mai rauni shine kanunul gaba shine abin nan jungle law law di jungle mai ƙarhi abin da kika so shine yake yin abin da ya gada ba to kaga alquwal hissiya kenan wannan ba shi ke nuna kuma su yi amfani da quwwal ma'anawiyya ba duk kafirai sun yi amfani da quwwal hissiya sun yi amfani da quwwal ma'anawiyya dan su rosar da abin da shi mai da'awa shiki so min za su faɗi maganganun da za su ba ku tsoro za a ce in kun bi wani kun yi banna la in ittaba'tum shu'ayban innakum idhan la khasiruna da kun bi shu'ayba kun yi hasara kaga wannan ana so ai amfani wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun kan ku taurari qur'anin nan kawai in an yi ku ta fito da shewa da kuwa da taraki la'allakum taghlibun don ku rinjaya kaga suna amfani da wannan in an zo kuma a ce a'a wannan ba annabin Allah bane wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula Qur'ani kuma a ce ba gaskiya bane tatsuniya ce in haza illa asatirul awwalin wani lokaci a ce a'a ya ce ba a iya kawo shi kai ma za mu iya launa sha'u la qulna misla hadha ko kuwa ce a'a bari ba ya ce Allah ne saukar da azaba ba bari mu gwada muku ƙarya da shakai wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fa amtir alaina hijaratan min sama Allah kai ruwa to tunda Allah bai ruwa ba kenan annabi ba bisa gaskiya yake ba al asalib wanda suke dauka shi yasa in ka dauki asalibul kuffa da al iza al hissi wal ma'nawi da an kawo da an kai annaba mawdu'ai ne zaka samu masu yawa na da'awa ala ayyati hal dai kaji Ja'far bin Abi Talib ya faɗi wannan waya akul qawi min da'if can da duniya ta kasance haka su fir'auna sun yi abin da suka yi waɗancan al'ummomin da suka gabata haka suka yi zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi haka gashi kuma yanzu duniya ta kai ga hannun turawa kuma haka ne ake tafiya majalisar ɗinkin duniya ƙasashe ne manyan za su tafiya su yaki ƙasa wadda ba ta da ƙarfi a ɗora mata ƙarya ko a sa mata takunkumi na karya tattalin arziki in ta kiban abin da ake bukata na a zalunce ta a yi kaza a yi kaza a yi kaza alƙawiyu a kula dafi wannan majalisar ɗinkin duniya ne symbol ne na luwa de jungle paske suna da droit de veto guda biyar din nan abin da sun kace shi na a duniya ta yarda da shi in ba su yarda ba kuma ko duk duniya ta yarda to ba ta yarda ba to ina magana na fata an fahimce ni ko duniya ta yarda ba ta yarda ba tunda suna a duniyar abinda suka so shine a gaskiya na surki da surki da an kace ana ba da kissa ta cikin Hausa da surki da surki da an kace wajen farauta sai an ka kamo zabo an ka kamo zomo to ka ko son zabo ya haɗa din nama shi kuma surki wanda ya ba da ɗaya shi ga son zabo shi ko wanda an ka an ka ba ɗaya dole shi da hankuli da zomo da an ka so za a rabu ka sai an ka so bakin gari in za a rabu wajen farauta kenan kowa gidansu za shi sai shi mai ɗaya ya ce to in zomo ka kaso to ka ɗauki zomo ka bar min zabo in kuma zabo kaka so to ka ɗauki zomo ka bar min zabo kaga magana guda ta an kai in zomo kaka so ka ɗauki zomo ka bar min zabo in zabo kaka so ka ɗauki zomo ka bar min zabo kaga wuri guda za ka tsaya ina fata an fahimce ni kamar yadda sha'ir ya faɗa Allah wa dauran na magana guda ta aka ta jujjuyawa ka annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u ka annana wal ma'u min haulina kamar dai muna zaune ruwa na kewaye da mu qaumun julusun haulahum ma'u mutane na kuma kewaye ruwa na kewaye da su ni an kai dalibi ilimi ka tsaya ne ba ilimi kana wal wa dauran cikin baji Allah ya kyauta To, kaga dai almuhimmu dai yanzu symbol na lowa de jungle an gane ko shine kasashe manya waɗanda suke da ƙarfin tattalin arziki da ilimi suna amfani da ilimin su wanda suke da shi na kere-kere da kuma irin yadda za su tsara mu ne da za mu tambadewa mu lalace mu koma baya kuma suna yakar mu da makamai alquwwal hissiya da alquwwa alma'nawiyya duka ana amfani da shi nukta ta karshe saboda lokacin namu ya fara sassabkowa shine cewa abin da ya kamata mu sa cikin kanmu abin da ya kamata mu sa cikin kanmu duk karfin da za a yi amfani da shi alƙuwar hissiya da alma'anawiyya paske cikin kowane kuti za a yi amfani da wannan za a yi amfani da karfi ta hanyar addini a kamu ko wani addini na daban za a yi amfani da karfi na siyasa za a yi amfani da karfi na geography wanda za a nemi waɗansu ƙasashe da ke kewaye da ku a san yadda za a yi kuma a nuna ga ƙasa yanki nan ba nata ba saboda a yi amfani da wannan an gane ku za a yi amfani da ƙarfi na ilimin likitanci saboda a riƙe ku ba za ku iya kubcewa ba duk fannin da ka sani a duniya ana iya amfani da shi to amma abin da muka yi imani da shi mu a matsayinmu na musulmi billahi allazi la ilaha illa huwa duk kitififin da za a yi duk dubarar da za a yi duk ilimin da za a yi amfani da shi duk kafafen yada labaran da za a yi amfani da su duk dubarun da za a yi amfani da su duk wani mutum wanda za a amfani da shi ko a cikin gida ko a waje wallahi zalunci ba zai kuri ba gaskiya sai ta yi halinta na rantsi da Allah da ya halicce ni kuma zan bada misalai guda uku su ne waɗanda in a gurguje in ya so sati mai zuwa in Allah ya kai mu na rai mu dan yi ko da dan tauhidi kaɗan na cikin sabon motsi misali na farko annabi yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim misali na biyu misali na annabi musa misali na uku misali na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali na annabi yusuf annabi yusuf an shirya duk yadda za a yi kai zan wani abu a duniya na farko an shirya a kashe shi tentative da sasina sun kace uqtulu yusufa a kashe shi Allah ya ƙetarar da shi na biyu aka ce to a jefa shi cikin rijiya shi ma tentative da satina amma ba direct ba an gane ko qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati al-dubb a kada shi ciki wannan ba ta yi nasara ba aka je gaba aka sayar da shi ƴan uwan nashi sun ka sayar da shi ga waɗannan mutane ko ko su waɗancan su da suka ɗauke shi su ne suka je suka sayar da shi dai shi dai an sayar da shi wa sharahu bi samanin bakhsin dirahima ma'dudatin domin lafazin yana iya ɗaukar guda biyu aka raba shi da garin su kaga mutumin da aka maida shi bawa bai da ta cewa aka raba shi da garin su ga bakunta ta shigo ya zauna karkashin mace ta neme shi bakin abinda mace take tun kawo da shi ta ce ka neme ta shi na babban abinda take nema ya kiya kaga jama ka ne babban matsala don mace gani take karshen wulakanci kenan a duniya ta shirya mai aka kai shi gidan kasu amma a karshe annabi yusuf duk waɗanga obstacle da an ka jehwa sai ga shahitu daga gidan kasu ya zan babban mutum waɗanda suka shirya wannan abin a ƙarshe sai da Allah ya kai su ƙasa gare shi dan Allah yana bada labari wa ja'a ikhwatu yusufa fa dakhalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun ikhwatu yusuf ɗan uwan yusuf sun zo fa dakhalu alayhi sun shiga fa arafahum Allah bai ce summa arafahum ba kowa arafahum fa arafahum ta ce in ke gane su wa hum lahu munkirun amma su su sani ba ba haushe ce in ma ya manta mai bai mantawa sai ga su yunwa ta kama su suka zo suna roƙon shi Allah ya gwada musu tun dandan duniya suna cewa ya ayyuhal azizu ya kai mai girma shugaba honorable excellence masana wa ahlan durru ko cuta ta kama mu da mu da iyalan mu babu yadda ba za mu yi waje ina bi bida'atin musjatin kuɗin mu kwaya mu ne ba su da kima a taimaka muna fa aufi lana alkaila a cika muna wa tasaddaqa alaina ayi muna sadaka ayi muna sadaka inna allaha yajzi almutasaddiqin kuma sun ka gama shi da Allah Allah bai yana taimako ka ka ka kare duk abinda zaka yi kuma Allah ya kawo ka karkashin wanda ka yi ma wulakanci yau shi na zai daukar nauyin ka da nauyin iyalinka kai ka kare ta duniya in baka tuba baka hin a ce can lahira haka annabi Musa alaihi salam duk da lokaci ya matsu annabi Musa alaihi salam fir'auna yayi kashin dubban mutane bani Isra'ila an yanka an tsara mulki an rike an tantance amma sai Allah ya taro wanda zai halaka shi gidan shi shi ya cishe shi aka zo aka buga duk abin da ya amfani da shi da kuɗin da mulkin da komai da kabilar shi da tunzurawa yuridu an yukhrijakum min ardikum revolution ta za a kawo ana ta ƙarya ƙarshe kuma ƙarshe sai da mulkin nan ya tafi Allah ya ce wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun misali na uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda misalai kidan sati mai zuwa sai na dan sake maimaita su tun da akwai abdarusa cikin masu yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awa ta bayyana a Makka babu abin da ba a yi ba an yi jifa an yana sallah an dauko salaja zurin salaja zurin wato mahaifar raƙuma hadisi na cikin sahih bukhari an dora mishi an hana mutane su ganshi an yi kaza an yi kaza duk abin da aka yi an shirya kisan magoya bayansa an hana su su yi hijira waɗanda suka yi hijira an je a dawo da su madina an je bayan ya tafi an shirya kisa an yi yakin badar an yi yakin uhud duk bannar da aka yi an yi a hana shi an kore shi amma a ƙarshe bayan shekara goma sai ga makka ta shiga hannu kafital ta kahirci ta kuma kafital ta musulunci har abada kuma dan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fita baka ya ce ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa ma tazunnuna anni fa'ilun bikum mi kuke tunanin zan yi da ku yanzu kan da akhun karim wa bin akhun karim ai kai dan uwana mai daraja kuma babanka an san shi mutum na mai karamci da daraja mai hankuri mai mutunta mutane mai tausayi yace izhabu fa antum mutlaqa ku tahi ku sun kun zan sakakki babu wata matsala Allah ya nuna musu wanda sun kace ba kowannan ba laula nuzila hadal qur'anu ala rajulin min alqaryatin azim yau gashi ya zan ajibu na duk duniya suna so ko ba ta so to shi yasa in ka tashi shirye banna ka san abin da ka kai wanda Allah ce sai ya zan wallahi zama zai yi kuma ka wannan abin da ka yi ka yi kuma duniya sauran ta lahira in baka tuba ba haka wannan sako kafin mu liƙe tun da lokaci ya kare kasashen turawa da kasashen makiyan kasashen musulunci wallahi ku ku shirya duk abin da za ku shirya duk abin da za a shirya na maida mu baya economically a hana arzikin mu mu ci amfani da shi a tattare mu a kawo mu sojoji da makamai da teknoloji duk abin da za ku yi ku yi amma huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kulli sai Allah ya sa addinin musulunci ya mamaye duniya ko kun ci ko kun so ku kashe na kashewa wanda duk kun kai kun ka samu dama kashewa ko kashe duk bannar da kun ka tashi kasashen mu ku yi amma ku sani wallahi addinin musulunci sai yarin jayi duniya ko an ci ko an so ko ta ware ko ta wallare ko ana ruwa ko ana iska sai an tankaɗa an rairaye an matse an tankaɗe an dake an nike an ƙare wallahi duk wanda za ku amfani da shi ku amfani da shi amma wallahi musulunci shi na nan addinin Allah na ba na laraba na ba na wata kabila na ba na Allah na kuma Allah ce shi tsara addinin shi mala ina ganin wagga nukta ta dan yi tsawo duk da yake sati mai zuwa yalla zamu dan yi tamhidi da ita insha Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai ai mana addu'a a gurguje subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Barakallahu khairan. Alhamdulillah rabbil alamin.
eh mai gabatarwa bai gabatar da sunan shi ba saboda abin nan ko da gobe Eh to mai gabatarwa da yake bako ne a wannan kafa Muhammad Idris shi ne sunana. Tun a farko ma ne ta gabatar na manta. To kuma alhamdulillah Allah ya saka malam da alheri akan wannan maudu'i da ya gabatar haqqul quwwa wa quwwatul haqq. Malam ya bayyana muna wato ma'anoni wato na wa'annan kalmomi da kuma yanda tarihi Qur'ani ya nuna kafirai tun a zamanin annabawa suke amfani da wato karhi daban-daban iri-iri wanda su ma kafirai yau su ɗauki wannan salo da irin wannan dubarai dubaru suna amfani da su to da fatan wato amfani ya tabbata cikin kunnuwa a jama'a gabaki daya to ina ganin sai mu je ai muna addu'a dai a gurguje ai tawassuli da wannan zama da mun kai ai muna addu'a الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في آمين.
العالمين إنك حميد مجيد آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة amin وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين.
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب amin ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما آمين.
إنها ساءت مستقرا ومقاما amin برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
يا حي يا قيوم يا آمين.
ذا الجلال والإكرام amin برحمتك نستغيث آمين.
أصلح لنا أمورنا كلها آمين.
ولا آمين.
تكلنا إلى أنفسنا amin طرفة عين.
amin amin برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات آمين.
وترك المنكرات آمين.
وحب المساكين نعم.
أن تغفرنا وترحمنا آمين.
وإذا أردت فتنة قوم فاقبلنا غير مفتونين آمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
صلى اللهم ورحم على آمين.
نبينا محمد آمين.
وآله وصحبه أجمعين آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون amin سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
iyakum iyakum